لا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر عنهنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ثم الأهل بشاف لنا شاف لنا سبعين تقوى إن هذا متاجي أفرقوا كنا وإذا زاد الإمام سكنة ثالثة إذا لمن يقال سجدة تأوك ko ta raka ba sujada biyu ake yi ba to idan ya ƙara sujada ta uku fa tasbihi kai masa tasbihi wala tasjud ma'ahu kar ka yi sujadar nan tare da shi kai kai mamu kar ka yi sujada tare da shi a nan in ya gaskata tasbihin naka a ƙarshe zai yi sujada ba a kai ma za ka yi sujjada ba a ka gane a idan bai gaskata ba in yi sallama ba wata sujjada da zai yi kai ma kuma babu sujjada da za ka yi don dama ba ka bi shi kayi wannan sujjadar shi ya sa nan kawai ya ce maka kar ka yi sujjada tare da shi matsayinka na wanda yake da yaƙinin sujjada biyu aka yi wannan sujjada ta uku ce in shi a yaƙininsa sujada biyu ce to shi kenan kowa ya zauna a layi ya ƙini amma a ƙarshe ba wata sujadar da za a yi in kuma ya gaskanta ka to za ku yi ba a kai da shi in yayi ba a kai ma za ka yi wa idza qama al-imamu ila khamisati idan liman ya miƙe zuwa raka'a ta biyar in mai raka'a hudu ce ko kuma ya miƙe zuwa raka'a ta hudu in mai raka'a uku ce ko ya miƙe zuwa raka'a ta uku in mai raka'a biyu ce lokacin da sallah ta cika daga sujjadan nan kamata yayi a zauna a yi ta a yi sallama sai ka ga liman ya miƙe zuwa wata raka'a ta ƙari to a nan tabi'ahu man ta yaqana mujibaha wanda ya wanda ya yi yaqinin wajibcin wannan raka'a tabi'ahu ya bi liman a cikin mamu wanda yake ganin wannan raka da liman ya tashi yanzu ta hudu ce au shakka ko ya yi shakku fi a cikin wannan raka'ar bayi da yaƙini yana ganin wannan raka'ar ta hudu ce ko ta biyar ce bayi da yaƙini yana shakku to shi ma ta bi'ahu ya bi liman cikin wannan raka'a ta biyar din wajen lansa manta ya kana ziyadata ha wanda ya yi yaƙinin ƙari sai shi kuma ya zauna wanda ya tabbata a wajensa wannan raka'ar ƙari ce to ya zauna kar ya kuskula ya bi man wannan raka'a ka gane ai a nan kuma in liman ya ci ko wannan raka'ar kana zaune ya zo ya tahiya ya yi sallama kai ma ka sallame kowa sallaka ta cika ba wanda zai wata sujjada saboda babu shakku a ciki kowa yana da yaƙini kai kana da yaƙinin ƙari ne liman da wanda suka bi shi ko suke shakku suna da yaƙinin wannan raka'ar ba ƙari ba ce idan ya zo ya sallama shi kenan sallar kowa ta cika kuma ba wata sujjada da za a yi fa inda nasal awwal idan na farkon nan ya zauna wanda aka sai tabi'ahu ya bi shi wanda yake da yaƙinin wajibci raka'a ko yana shakku in ya kuskure ya zauna don ya ga waɗanda suka zauna suna da yawa ya saba wa yaƙininsa don ganin yawan mutane ya ƙi bin liman ya zauna wa ƙamar sani shi kuma na biyun ya tashi na biyu shi ne manta ya ƙana ziyadata ha wanda yake da yaƙinin wannan raka'ar ƙari ce shi kuma ƙama ya tashi ya bi liman ko don ganin waɗanda suka tashi suna da yawa to kowanne da ya saba wa yaƙininsa baɗalar salatu sallata ta ba na fata an gani wanda yake ganin wannan raka dole ce wajibi ce ta yaƙana mujiba ha to dole ya bi liman in ya zauna sallarsa ta ɓaci shi kuma wanda yake da yaƙinin ƙari ce yana ganin tabbas sallah ta cika ka gane ai amma kuma ya tashi ya bi liman to shi ma sallarsa ta ɓaci a nan ana so kowa ya yi aiki da yaƙininsa ne kar ka saba wa yaƙininka in yaƙininka ya dace da yaƙinin liman ka bi shi in yaƙininka ya saba wa yaƙinin liman ka zauna in yayi sallama ka sallami amma duk wanda ya saba wa yaƙininsa to sallar ka saba shi wa idza sallama al-imam to alhamdulillah yi ba ka nuna ce maka komai yawa wanda suka ji shi ko dukkan mamu sun bi liman amma kai din da kana da yaƙini ba ka shakku dama an ce ayin manta ya kana muji da ya au shakka fihi tabi'ahu shi ya bi shi in dai kana da yaqini cewa wannan raka'ar ƙari ce to kar ka bi shi in dai ka tabbatar baka kofanto kana da yaqinin raka'a hudu aka yi wannan da liman ka ta biyar ce idan ka duba lafazin ai da lafazin mufrad ya kawo manta ya kana yace da kai manta ya kanu ba ko yawwa duka guda biyu manta ya kana mujiba da manta ya kana ziyadata dama lafazin mufrad ya kawo kuma ko shi ɗaya ne ba wanda yake da yaƙini irin nasa to yayi aiki da yaƙinin sa in ya saba wa yaƙinin sa sallaka ta baci alhamdulillah sai mu raka da mutum alhamdulillah ya lema ya zuwa alhamdulillah mai asma'u ya zo to iziya ina za mu tafi Na'am? Shi din a shi duba yake eh tun da an mun sauke ma za mu jiyo. Shi yanzu ta alimu ne littafin sa. Eh kaulan duka za mu dinga bi ne. Dari biyu da ashirin da nawa? Dari biyu da ashirin da hudu ba? Fasulun rabewa kenan insha Allah. Alfurudu rabe gado. kamar yadda na gaya mana a farkon babi din akwai jami'in alfara'idu akwai jami'in alfurudu alfara'idu jami'in fariba fariba ta min Allah da Allah ya faɗa a cikin yushi kuma la wuce auladikum alfurudu kuma jami'i na fardun fardun farilla ba alfurudu farillai faridatun farilla ce alfara'idu shine jam'in wannan jam'in na alfardu ya zama alfurudu alfurudu lati hiya usulun sittatun alfurudu alabalaban gado allati wanda hiya ita usulun tutun suka na sittatun guda shida duk wanda kaga an bashi wani kaso a gado in dai ba asibiti ba ne wanda yake gado duk abin da mamaci ya bane ko kuma wani ya yi musharaka da shi aka ba mai musarakan nan haƙƙinsa abin da ya rage ko nawa ne shi zai ɗauka in ba asibiti ba to duk wanda kaga an ba shi gado to ɗayan shidan nan aka ba shi babu sama da shida babu na bakwai tushe na rabon gado sittatun guda shida ne akwai al-nisfu akwai al-sulusu akwai al-sulusani akwai al-rubu'u akwai al-sudusu akwai al-sumuni su kenan a rabon gado babu kumusi babu shubu'i babu tis'i babu ushiri ka gane yayi yawwa ai daga nisbi sai sulusi sai sulusani sai rubu sai sudusi sai sumul su ne usulun sita to zai gaya mana tusussukan guda shida tushe na farko a gado annisu rabi a raba dukiya biyu a bawa wanda ya cancance su wannan rabin wa huwa shi nisbi farudu kamsatin rago ne na mutum biyar mutum biyar su kaɗai ne ake ba su rabin dukiya na farko albintu ya da sulbi ga tsatso yar da ta fito daga cikin mahaifin a shi mamacin ubanta ne da ya aife ta ya mutu kuma ta zama ita kadai to ana ana ba ta nufi eh wanda in namiji ne gaba ɗaya zai yi asibiti yawwa ita mace ba ta asibiti ai in namiji ne shi kadai ubansa ya bari duk abin da ya bari zai gaji amma in ta zama ya mace ce guda ɗaya kadai ya bari to za a ba ta nufi sauran nusufin sai a duba asibai uban nata yana da ƙari kowa shakiki ko li'abi in babu yana da uba ka gane uba shi ne asali idan ba ɗa ba jika sannan yan uwa shakikai sannan li'abbai har zuwa ƙarshe wa bintul ibni da yar ɗa jika kenan eh amma ban da yar yafa ‘yar ɗa, bintul ibri ba bintul binti ba, ‘yar yawon nan ba ta gado can gidansu da wani. Yau, ita dai ‘yar, in tana nan za ta yi gado, amma in ta riga uban mutuwa, to ‘yarta ba za ta gaji ko ɗanta ba zai gaji wannan kakan ba. Amma ‘yar ɗa, tana gado inda adam ya yayin rashin ya ta tsatso idan babu yarsa ta cikinsa amma akwai yar ɗansa wanda ɗan ya riga uban mutuwa amma ɗan nasa ya bar ya to ɗan nan za ta zo kamar ya a ba ta nufi wal ukhtu da ƴan uwa lil abi ta bangaren uba wal ummi da bangaren uwa yana nufin shaqiqiya ƴan uwa wacce take uwa ɗaya uba ɗaya da mai mutuwa in ya zama ita kadai ya bari to ana ba ta nisfi wadil abi da kuma yar uwa ta bangaren uba in ta zama ita kadai inda adam ya yayin da aka rasa yar uwa shaqiqiya ita ma ana ba ta nisfi mun samu mutum nawa kaga nan da duk mata ne guda guda hudu guda hudu ne duk mata to wa zauji da miji shi kadai ne namiji da yake daukar nisfi in ka ga an ba namiji rabi to miji ne amma sauran guda hudun duka mata ne ana ba wa miji rabi na abin da matarsa ta mutu ta bari ma adamin hajibi tare da rashin matsali tare da rashin hajibi hijabi shamaki idan matar tasa da ta mutu ba ta da ɗa ba ta da jika su ne hajibi a wajen miji ba ta da ɗa ba ta da ɗan ɗa ko ɗa ko ƴar ɗa to dole a ba wa mijin nan rabin abin da ta bari ko da akwai uwa da uba matar nan ko ta bar uwata da ubanta in dai ba ta da namiji ba ta da ya mace ba ta da jika ɗan ɗa amma ba ƴar ɗa ba to dole a ba wa mijin nan nufi ka gane ai saboda ai Allah ya ce wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad za a ba ku rabin abin da matayenku suka bari amma da sharadi in lam yakul lahunna walad idan ya kasance ba su da ɗa to waladun din nan ya shigo da haɗɗan ɗa dan jika yana tsayawa a matsayin ɗa idan babu ɗa ka gane ai sai aka ce wala hunna sumulu mimma taraktum su kuma matan ku za a ba su sumuni a wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum wala su kuma za a ba su rubu ɗaya bisa hudu ga abin da kuka bari ku mazaje amma idan ba ku da ɗa eh to saboda haka shi miji ana ba shi nufi ne ma'a adamin hajibi tare da rashin matsali shi ne ɗa ko jika idan akwai hajibi to hajibin nan zai tada shi daga nisbi ya koma rubu domin ala ta fahim kana na hunna waladun malakumun rubu mimma tarakna idan suna da ɗa ko jika to za a ba ku kwata ne shi ne rubu daga abin da matayen suka bari mun yi tushe ɗaya daga cikin shida mu je yawwa to saura tushe biyar saura rubu da sumuni da sulusani da kuma sulusi da sumuni alhamdulillah ne risala shafi ɗari hudu da shida dari hudu ko dari biyar to risala gajeren bugu dari hudu da shida kamar rutari ina za mu tashi والصيد لغير اللهو والصيد yin farauta لغير اللهو ba don wasa ba mubahun wannan abin halattawa ne iya zama sana'ar ka ce neman abinci ka fita ba ka fita yin wasa ba wannan mubahun abin halattawa ne amma farauta da mutum ya fita domin wargi kawai da nishaɗi a wannan makaruhi ne yana kaiwa haramun ma kawai ka fita ne ka yi wasa da layukan dabbobi halittar Allah ba a wasa da rayuwar halitta kamar yadda yawancin mafarautan yanzu farautar da suke yawanci ligairin haja ne ba ta bukatar zai ko da mutum yana da sana'arsa zai kulle kantinsa ko ya bar ofis ɗinsa ko ya bar wajen sana'arsa ya ce ya tafi farauta to kaga wasa ya tafi tunda ba shi ne sana'arsa wa kullu ma qatalahu kalbuka almuallam dukkan abin da kalanka almuallam wanda aka ilmantar da shi aka masa training na farauta qatalahu ya kashe shi kafin ka same shi da rai har ya mutu a hannun kalan au bazuka ko shahonka almuallamu shi ma abin ilmantarwa ga farauta sai ka same shi har ya kashe to fa ja'izun akaluhu cin sa halal ne idza arsaltahu amma in kai ne ka sake shi ka aika shi alaihi zuwa ga wannan dabbar shi ne sharadi ka gane dama sharadin guda uku ne na farko bismillah kamar da za mu ji a gaba na biyu kai ka sake shi kace ya kamo shi na uku kuma ya kace kafin ka riska kafin ka zo har ya kace to wannan cin ka halal yana macen wa kazalika haka nan ma an fazatil jawarihu maqatilahu dukkan abin da aljawarihu sauran gaɓoɓi an fazartar da maqatilahu makasarsa qabla qudratika kafin samun ikon ka ala zakati abu sayan kashi shi ma wannan ya halatta kashi ko da ba kare bane ko da ba shaho ba ne ko damusa ne ka hore shi ko zaki ne akwai da suke mamata da zaki da damusa sun yana kalimi suka yi lenansa suka masa tirenin sai ya zama nasu suna zuwa farauta da shi yana ɗaukar aljawari Allah ya cewa wa ma allamtum min aljawarihi mukallidina wannan sharadin a cikin nasu alqur'ani ne abinda kuka sanar kuka yi masa tirenin mai askari ya gaya mana siffar tirenin din wanda yake tsawatuwa in ka masa tsawa kuma yake zuwa ya kama in ka shuna masa in ka ce kama shi zai ya kama ko ya je zai kama an ka ce bari zai bari kaga yana maka da a in ya zama baya bin umarninka to wannan kansa ya kama in ya kace ba za ka ci ba eh saboda Allah ce wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina mai karantuwa daga kalbu ne ka samu mukallibina wa ma adraktahu abinda ka riske shi da rai qabla infaziha kafin zarkarwar wannan kare ko shaho naka li maqatilihi ga makasar wannan dabbar farautar ka same shi da rai yana lumfashi bai mutu ba lam yu'kal ba za a ci ba illa bi zakati sai da yanka zaka mai zalu mun ga muku yanka ne in yasa zaira shine in yasa zalun shine zakka ta dukiya aqimu salata wa atu zakata wa tan zaluni amma azzakatu mai zalun wannan yanka ake nufi ina fata an gane wa kullum ma sittahu duk abin da ka falauce shi bisa hanika da kibiyarka aurun hika ko mashinka fa kulu ka ci wai ba sai kare ko dabba sai ta kama ma ba ana yi da kibiya ko mashi fa in adarakta zakatahu shi ma an ka riski yanka shi da ka harbe shi da kibiyar da kaje ka same shi yana numfashi to fa zacci ka yanka shi wa in fata bi nafsi idan ya gudu da kansa ka harbe shi da kibiyar ko mashi baka same shi a makasa ba ko yana da ƙarfin hali yana da taurin rai ya yi ta gudu da wannan kibiyar a jikinsa har ƙarfinsa ya ƙare ya faɗi ya mutu to fa kulu in ka same shi a matan shi ma ka ci idza qatalahu sabuka in dai ka tabbatar kibiyar ka sai ta kashe shi ka gane yayi idan da ka zo baka samu wani launi a jikinsa bayan kibiyar taka ba ko kuma baka samu kibiyar wani wanda baka san tawaye ba a jikinsa bayan taka kibiyar saboda baka san ne wannan kibiyar ya yi bismillah kafin ya harba ko bai yi bismillah ba a musulmi da tukun ko kafiri ne ne wannan kibiyar baka sani ba to wannan baka da garanti ba za ka ci ba amma in ka tabbatar qatalahu sahabuka kibiyar ka sai ka kashe shi to duk nisan da yayi in dai ka same shi a ranar to halal ne ka ci malan da bit an ka matukar bai kwana ba ga barinka idan a ranar da ka harbe shi baka same shi ba ya je ya shiga cikin wani surkuki ko wata duhuwa ka nema ka nema ka rasa washe gari kuma da ka dawo sai ka sami shi to wannan ba za ka ci saboda ba ka da yaƙini kibiyar ta kace ta kashe ko wani abu daban ne ya kashe shi wakila amma na an yi saɓani aka ce inna ma zalika ka gane ai wannan da aka ce in ya kwana ba za ka ci ba fi ma ba ta anka cikin abin da ya kwana ga barinka mimma qatalatuhu jawarihu na abin da dabbobin farauta ne suka kashe kare ne ya kama sai ya kwace ba a same shi a ranar ba sai wace gari ya musu to wannan aka ce shi ne ba za ka ci ba wa amma sahabu amma kibiya yujadu da aka same ta fi makatili a cikin makasarsa kibiyar da ka harbe shi a wuya ne ko a ciki inda an tabbatar ba zai rayu ba to fala ba asa bi aka ni ba laifi da cin wannan ko ya kwana in dai kibiyar ka ce kawai a jiki kana da yakinin kibiyar ka ce ta kai ka gane ai ya azkar yace sai dai in ruwa ta fada da ka harbe ka sai ta fada ruwa to yanzu akwai shakku ruwa ne ya kashe ta ko kibiyar ka ce ta kai wannan in ya kwana kenan amma a ranar ka samu ka harbe ta ta fada ruwa kuma ka je ka tsamo ta ta mutu wannan zaka ci amma in ta kwana ka same ta a ruwa to wannan ba za ka ci ba don ba ka da yake ne kibiyar ka sai ka kashe ko ruwan nan ya kashe ka na ina fata an gane wala ne wala tu kamar insiyatu ba a cin dabbar gida akuya da tinkiya da laƙuni da saniya ita ce insiya abin danganta ga ɗan adam al'insu ba ɗan adam ba al'insiya dabbar gida to ba a cin da bima yukalu da yusadu da ta hanyar da ake cin dabbar farauta ba za ka yi bismillah ka tsinke akuya da kidiya ta faɗi ta mutu ka ce ka yi farauta wannan fa ko a jeji ka same ta mai azkar ya ce maka wadududul musta'anisi la yukriduhu an sunnati zaulantuwar al-musta'anisi wanda ake ɗebe kewa da shi dabbar gida kenan to idan ta zaulantu wato ta gudu daji ba mun san gawara ba ta bar gidan miji ta dawo gidansu to la yukrijuhu baya fitar da shi an sunnati ga sunnasa ta yanka dan ka samu akuya a cikin garken bareyi a daji to dole ka kama ta kayi bismillah ka yanka in ka harbe ta da kibiya ta mutu ko ka tura kare ya kama ta mutu wannan mushe ne ba za a ci saboda ba ka cikin dabba da aka halatta a harbe ta ko a tura kare ya kama ya kashe kuma a ci ba a cin dabbar gida ta hanyar da ake cin dabbar farauta dole a kama ta a kwantar a fuskantar da ta alƙibla a yi bismillah a yanka alhamdulillah mun gama faransa saura dabbar suna alhamdulillah sai ne asar ko akwai hasiya hasiyatul adawi barka da fito Allah ya himma kun samu gunta a jiya alhamdulillah suna nan wallahi ni ban zuba da ka ga mu a waya ba ba ba alai ban mawa yalo su jiya ko sanar jiya wallahi ban ce ba sai ban sani ba wallahi ban sani ba ko kada su jiya jiya da yamma kuma ko da safe ban sani ba shekala jiya ke wallahi kwata kwata ban su ba su aiko ba kuma a nan wanda suka ji Allah ya sa ba a yi zancen ina nan ba hanya to ya gaya mana wai alai alai a jini haji mu dai da gaya mana ba ko ina da shafi na nan ne shafi na ɗari da hamsin shafi na ɗari da hamsin tun ba idan kada anha a yi addamu sannan idan wannan jinin ya yanke mata ko wannan ruwan ɗorawan da ya biyo bayan jini ko gurɓataccen ruwa idan ya yanke anil mar'ati ga mace allafi awa da haddamu da jinin nan ya dawo mata wato shi kansa jini na biyu da ya dawo shi ma an yi ɗauke ba da tsuhuri bayan tsarki bayan da ta yi tsarki ta kama sallah kuma jinin ya sake dawo to shi ma na biyu in ya ɗauke biyomin kwana ɗaya yi da ya dawo ɗin au biyomani ko kwana biyu ne au bi sa'atin ko da gwargwadon awa guda ne ya zo shi ma ya sake ɗaukewa igita salat sai ta yi wankan haila wa sallat ta kama sallah wala tantaziru ba ta saurarawa hal ya atiya damun akar wai wani jini daban zai ƙara zuwa amula ko ba zai ƙara zuwa ba in dai ya ɗauke ko yau ya zo ya ɗauke kar ta ce to ba ta sani ba jinnin fa wataƙila zai dawo in dai ta ga alaman nan guda biyu kawai ta yi wanka ta kama sallah ba ruwanta da jiran zai dawo ko ba zai dawo ba in ya dawo to ga hukuncinsa an gaya ma karakati salata sai ta bar sallah shi ma an ya dauke ta yi wanka ta kama sallah wa hadhihi mas'alatul mulaffaqatu wanda yake mas'ala wanda aka dunkule ta a guri daya wa hiya lati daga dau duhuruwa ita ce wanda take yanke tsarkinta daga jini ya zo to ya yanke mata tsarki ai to kalliluhu damu wanda jini yake shiga tsakanin hailar farko da ta biyu fasarar ta hidu sai ta zama tana yin hailar kabla ta bani tsurin fasil kafin cikar tsarki alfasil mai rarrabewa ka san al'urul fasil shi ne jinin da ya ɗauke sai da aka samu kwana goma sha biyar wani ya dawo to wannan wanda ya dawo ya zama wannan jinin ya zama a tsurin tsarkin da ta yi a tsakani ya zama a tsurin fasil ya raba tsakanin hukuncin waccan haila da wannan jinin da ya dawo ta gane ai yanzu idan lissafin idda take yi za ta kirga wannan na biyun a matsayin sabon jini da za ta kirga da shi amma in bai kai wannan kwanakin ba ya zo yau kwana ɗaya biyu ya ɗauke wani ya dawo to fa duk hukuncin jini ɗaya ne in idda take ba ka ce ta yi jini biyu ba saboda ba a samu a tsuhurul fasilu ba bai na tsakanin wa qad ashara ilayha sahibul muktasar ma'abocin muktasar khalil mai lawali da sani a share ilaya ya yi ishara gare ta da wannan hukunci bi kauli da faɗinsa da yake wa inda kadda tsuhurun idan tsarki ya yanke wani jini ya zo laffakat ayyamad dam sai ta haɗa kwanakin jinin tun na farkon da ɗauke da ya na kwana ɗaya ko biyu da dawowar da wannan ya gaba ɗaya sai ta haɗa su sai ta doshi kwana goma sha biyar fasarar shahidu ta kasance tana a to na yi ƙasa lafaƙat ayyamar dabi faƙat za ta haɗa kwanakin jinin ne kaɗai ala tafsiri ya abu sa rarrabewarta sun mahiya sannan ita in wannan kwanakin goma sha biyar sun cika mustahaba sun ta zama mai jini istihaba wa tagtasilu za ta yi wankan haila kullum man kada duk lokacin da jinin ya yanki ya zo kwana ɗaya biyu sai ya yanki sai ta yi wanka sai ta kama sallah kwana ɗaya biyu in ya dawo kuma ta daina sallah kwana ɗaya biyu uku ya ɗauke ta yi wanka ta kama sallah da haka hasi ta kirga kwana goma sha biyar wata sumu za ta yi azumi a kwanakin yankewar tasa wato salli za ta yi sallah a kwanakin yankewar wato dau kuma za a tashe ka a kwanakin yankewar ina fata an gane ba haramu wannan hukuncin imamu ba haramu ne daga da'u ko a lafazin takdau tana yankewa ai takalluluhu damun wani jini yana biyowa yana yana shiga tsakanin tsarkin nata don mat ayyamar dami sai ta tara kwanakin jinin ba a ga shashin da ila ba zuwa ga shashi fa in hasala min ha ma ya ku bi annahu aksara alhayd idan iya kwanakin jinin ya kasance ya kai aksaru alhayd mafi yawan jinin haila kwana goma sha biyar to sarar ba'ar zalika bayan haka ta zama mustahadatu madani istihada ka gane anan ba za ta lissafa da kwanakin da jinin ya ɗauke ta yi wanka ta kama sallah jini ya zo mata ta yi kwana uku sai ya ɗauke ta yi wanka ta kama sallah ya yi kwana biyu tana sallah sai wani jinin ya dawo ta daina sallah to wannan jinin na biyu za ta lissafa kwanakin da ya yi sai ta haɗa shi da kwana uku na jinin farko idan uku ya sake yi ya ɗauke kaga ta samu shida kenan shi ma an yi kwana biyu uku sai ya sake ɗaukewa sai ta yi wanka ta kama sallah an samu kwana uku sai wani jini ya dawo to sai ta lissafa iya kwanakin da ta yi jini wanda kwanakin da ta yi sallah to da haka za ta ƙirga kwana goma sha biyar iya kwanakin jinin kadai banda kwanakin yankewarsa to a iya kwanakin jinin in ta samu a kasar lahairi kwana goma sha biyar to sarat ba da zalika mustahabatu bayan wannan cikar kwanaki goma sha biyar na jini to ta zama mai jini istihaba wa tabtasul kuma za ta dinga yin wanka kullum man kada duk lokacin da jinin nan ya yanke a cikin yankewarsa da dawowarsa din duk sanda ya yanke to sai ta yi wanka sannan ta yi sallah da anna la tadri domin ita ba ta iya sani hal yu'awidu hadamun jini zai sake dawo mata amla ko ba zai dawo ba wa ya san gobe banda Allah yanzu dai da ya ɗauke ta gani to dole za ta yi wanka ta kama sallah ba ta da yaƙinin zai dawo ko ba zai dawo ba wata sumu za ta yi azumi wata salli za ta yi sallah wata ɗau za a tashe ta a kwanakin yankewar tasa wala farka kuma babu bambanci alama zakara abu abinda malam ya ambata bai la an takuna ayyamar dami tsakanin ko dai ta zamanto tana cikin kwanakin jinin an ta kuna ayyamu dami aksar kwanakin jinin ya kasance aksaru dami shine kwana goma sha biyar au akalla ko kuma mafi kankanta bai kai sha biyar ba au musawiya ko kuma masu daidaituwa ne kwanakin da ta yi tana jinin irinsa kuma ta yi jinin yana yankewa tana yin sallah to in dai an samu kwanakin jinin sun kai sha biyar to kawai hukunci ya kare za ta yi wanka ta kama sallah ko da jinin bai ɗauke ba saboda an samu aksarul haidu kwana goma sha biyar alhamdulillah amin askan tafi ɗari uku da nawa askari ɗari uku da sittin ina za mu tashi to wala ya juzu bai'ul masjidi sai da masallaci baya halatta za ka yi sai da gidanka ne amma ban da masallacin da ka gina wa inin taƙalatin imaratu anu ko da rayawa ta ciratu ga barinka ya zama dafir ya yi indiraki ya tsufa ya zube allaka wanda zai gyara ya shafe ya zama teji ya yi kulat to bai halatta a sai da wannan tejin ba gulgun masallaci baya taba zama mallakar wani har tashin alkiyama saboda wa allal masajida lillahi masallatai din na Allah ne ba zai taba zama mallakar wani ba in dai ka gina shi da sunan masallaci to ya fita daga mallakar ka saboda haka ko gada ka yi ba za ka sai da shi ba wai za ka masjidu to idan masallaci ya zamanto awi sabilu ko tafarki titi da ake wucewa ya zama mahafufan abin kewayewa ne bi waƙafin da gidajen waƙafi masallaci ne guda ɗaya gefen damansa gidan waƙafi ne gefen hagunsa gidan waƙafi ne bayansa ma gidan waƙafi ne fafutu kira sai aka buƙatu ila tausi aji zuwa yalwata wannan masallacin to jaza ya halatta an yubta'a a sayi ma yuwatsa'u bihi abin za a yalwata masallacin da shi min ha daga gidan hubutu ba a sai ba a sayi masallaci a yalwata hubutu ba ba ba an ce ba ba a sai da hubusi ba a baya to hubusi ya hadu da abin da ya ji karfi shine masallaci ba za ka sai hubusi ka yalwata gidanka ba sai dai ka ba da gidanka a yalwata hubusi to amma ya hadu da masallaci wanda ya fi shi girman haƙƙi inda wa annal masajida lillahi to in an buƙatu za a yalwata masallacin nan to a nan duk da ba a sai da hubusi a nan ya halatta a kai hubusin minha wato a kai a yalwata masallacin minha da wannan hubusin ina fata an gane to in ka tambaya to da aka sai da gidan hubusin kudin ya za a yi da shi to ai jiya ya gaya maka ana sarrafa kudin fi mislihi au masrifihi sai a je wani go a sai gida da kudin a mai da shi hudu ko kuma akwai wani gidan hudu da ya rushe sai a je a gina wancan da kudin wannan gidan da aka yi da wata masallaci wai da kullu fi lafazin waladi wal aqibi wal nasli auladul banina auladul banina shine fa'ilin yadkhulu ka ce auladul banina ƴaƴan ƴaƴa maza jikoki na bangaren ƴaƴa maza kenan dunal banati banda ƴaƴan ƴaƴa mata ba da zubin mun faɗa a gado ba ƴaƴan ƴaƴa maza banda ƴaƴan ƴaƴa mata yadkhulu suna shiga cikin lafazin wani cikin lafazin ɗa wal aqibi da ƙarshe wal nasli da zuriya wa yulikal harsa wal nasla an nasli ƴaƴa idan yace na sanya kidan nawa hubusi ga ‘ya'yana, to ‘ya'yansa maza da ‘ya'yansu in sun mutu, amma ɗan ‘yarsa mace, a ‘yarsa mace ma ba za ta wuce ce tana da haƙƙi a gidan ba. Eh, auladul banina suna shiga cikin lafazin ɗa, in yake na sanya gidan nan ga ɗana ko ‘ya'yana. To, in wannan ɗan ya mutu ɗansa ma zai zo. ya zauna a gidan wannan hubusin amma ban da ‘ya'yan ‘ya'ya mata walau ƙala da zai ce auladi wa auladuhum gidan nan na sanya su hubusi ga ‘ya'yana da ‘ya'yayensu kuma yake zukuruhum wa inasuhum mazajensu da matayensu kuma sai ƙara cewa wa auladuhum su ma da ‘ya'yansu to fal azhar qawli mafi rinjaye dukulu auladihinna shigowar ƴaƴan ƴaƴa matan anan wannan lafazin na ƙarshe wa auladuhum shi ya shigo da ƴaƴan ƴaƴa mata amma da da za a cire wannan kalma ta ƙarshe yace auladi wa auladuhum zukuruhum wa inasuhum yayi shiru to ƴaƴansa maza da mata su kadai za su shigo in suka kare sai ‘ya'yan ‘ya'ya maza ban da ‘ya'yan ‘ya'ya mata. Amma lafazin ƙarshe da ce wa auladuhu ai wa auladu zukuru wal ina su kenan. To a nan ya shigo sai ta ce maka aula zukuru auladi hinna da sai auladi him ba. Auladi him ai yana nuna ga maza. Auladi hinna akwai nunun niswa. To ‘ya'yan ‘ya'ya mata ma sun shigo mazansu da matansu. Wa yadda fi zuriyati ƙaunar wahidan su waɗannan ‘ya'yan ‘ya'ya matan wa yadda kuru da suna fita fi zuwa cikin lafazin zuriya kaulan wahida magana ɗaya in yace gidan nan na bai shi hukuci ga zuriyata to har da ƴaƴan ƴaƴansa mata su ma da ƴaƴansu duk zuriyarsa ne amma fa ba ƴaƴansa ba ne yau zuriya ce da ta yaɗu daga ƙasansa amma ba ƴaƴansa ba ne amma in yayi magana da yake kawai wannan gidan ya ba da ya ba da shi ga zuriyarsa to har ƴaƴan ƴaƴa mata ma sai su walau qala libaniya kaji kuma wani lafazin shi ma ne bambanci ibnu da waladu duk ba ɗaya bane inda fasara ne to amma a wajen fuqaha irin wannan ana samun bambanci walau kala da zai ce na saya gidan nan hukuti libaniya ga ƴaƴana eh a'a ba zai ɗauka yin mabili ne sunan wannan lamun ɗin ba zai canza wannan fata'ar ba. La dakhala banatu da ‘ya'yansa mata ma sun shiga, wa banatu banihi da kuma ‘ya'ya mata na ‘ya'yansa maza, su ma za su shigo, amma ban da ‘ya'ya mata. Ka ƙaunihi banati kamar faɗin sai sai na sanya gudan na hukusi ga ‘ya'yana mata. to iya ƴaƴa matan ne banda ƴaƴayen wata jibu mata mutaba'atu shar'ihi bibiyar sharaɗin ne sanya hukusun nan tana zama wajibi abin da ya sharɗanta a hukusun nan wajibi abu wannan sharaɗi fa in lam yakun idan babu sharaɗi kawai ya ce idan ya ba da shi waƙafi ko hukusi to kusima za a raba wa mabukata bisa wuya daidai wa daidai duk wanda yake da bukatar zama shikenan in kuma a 'ya'yan nasa ne ya yi sharaɗi ya ce wanda yake da mata biyu a ba shi ɗaki uku ɗaya nasa biyu na matansa wanda yake da mata ɗaya a ba shi ɗaki ɗaya a 'ya'yan nasa mata wata take da miji a ba ta ɗaki biyu wanda ba ta da miji a ba ta ɗaki ɗaya kaga wannan sharaɗi ne to ya dubu mutaba'atu shar'i wajibi na abu wannan sharaɗin nan amma an babu wani sharadi to ku su maji sauya sai a raba musu daidai wa daida malam ta dulla amaratu matukar ba wata alama da take nuni ala gair zalika abu sa sabanin wannan daidaitawa ina akwai wata alama da ya bari kaga an koma batun sharadi kenan to dole a koma wannan alama wa malam ayyin lahu masrifan abinda bai ayyana inda za a sarrafa hubusun ba kawai yayi shugaba ya sai gida hubusi bai nuna wani abu da za a yi da shi ba to yusarrafu za a sarrafa wannan hubusun fi wujuhin bir cikin fuskokin aikin da'a ka gane ai sai a samu masu karatu a bawa gidan in kuma wata lumbar kasuwa ce ya bada ko wani gidan haya yace kudin hayan ne ya bada shi wakafi to aka karbi kudin sai a duba aikin alheri a dinga aiwatarwa da wannan kudin duk wani abu da ake bukata na al'umma kamar tonon kwalbati wanda zai amfani jama'ar gari sai a sa wannan kudin cikin wannan aikin ko yin wata gada ko wani gashi nan dai abubuwa ayyuka na alheri da yawa wanda zai amfani wanda zai amfani al'umma alhamdulillah sai ne a garabul masaliki ne a garabu ya fito ne bali mu gama fito sai za ka yana turkawa da ayoyi da hadisi tashi nawa tashi na nawa Thank you. انظر الى اقربه ها كيف كيف ذا قتالي الى ما متاجي ناس دبلي دلم a ina ka zai fita ma daidai da nawa duk ila ina za mu tashi to shafi na sa shida za a ga inda ya raba ya kawo wasu na ne ha wasu ne ha sunnonin sallah qira'atu ayatin karatun aya daya ya ce qira'atu surati ba saboda me al-ayatu taqumu maqamat sura saboda haka sai maka qira'atu ayatin karatun aya daya ba'dal fatihati bayan karatun fatiha fil ula a cikin raka ta farko والثانية لتجوز لا فأقوي في يو توجيه شيء في الأولى والثانية ما إذية شيء سيهد فأقول لما لمن قدازي أهل رئة ماوي إذية هل ما رسالة شوى أكي قراءة السورة بعد الفاتحة shi kuma yake qira'atu ayati karatun aya ɗaya ma daga cikin sura da iziya shine yake maka qira'atu surati aw ma yaqumu maqama ko abin da yake tsayawa a matsayin sura shine qira'atu ayati ko aya ɗaya ka karanta dama kaiwa ƙarshen sura wannan mustahabi aya ɗaya ta ba da sunna fil ula a cikin raka'a farko wa thaniya da raka'a ta biyu a sallar farilla in a sallar lafiya ne dama mustahabi ne karatu sura wa qiyamun da tsayuwa laha domin karanta surar ko domin karanta ayar shi ma sunna ne wa jaharun da bayyanawa wa sirrun da asirtawa bi mahallihi ma amma a mahallin su bayyanawa ya zama a mahallin da ake bayyanawa asirtawan ya zama a mahallin da ake asirtawa bi farajin kaji ba amma a sallar farilla in a sallar nafila ne asirtawa da bayyanawa wannan mustahabbi ne wa ta'akkada sunnonin suna ƙarfafuwa na asirtawa da bayyanawa a raka'ar bayyana da kuma raka'ar asirtawan suna zama masu ƙarfi bil fatiha ce in a fatiha ne in a fatiha ne sallar magariba da isha da asuba biyun farko fatiha nan a bayyana sunna ce mu'akkada domin an bar ta ana yin sujada qabli ko haka nan sallar azhar da la'asar fatiya a asirta a sallan farilla sunna ce mu'akkada idan aka bar asirta wannan aka bayyana ana yin sujada ba ali kaga sunna ɗaya ce ba su zama biyu ba amma sun dawo sujada kabli da ba'adi saboda mai sunnoni ne mu'akkadai masu ƙarfi wa aqallu jahri mafi ƙanƙantar bayyana karatu wa aqallu jahri rajuli ko mafi kankantar bayyanawar namiji isma'u man yali ya jiyar da wanda yake bayan sa fakar kadai ba sai ka je da na karshen sahu ba an kai limani ya zama sahun da ke bayan ka suna jin karatun da kake yi dalla dalla kar ka zama liman kana gunguni wanda yake bayan ka baya jin me kake faɗa kuma ko kai kadai za ka yi sallah ka bayyana gwargwadon da in akwai wani a gurin zai ji abin da kake karanta ka gane ai in ba haka ba to baka ba da sunna na bayyanawa domin mafi kankantar bayyanawa da namiji zai yi ya ziyar da kansa fakar kadai wajen hannun mar'ati bayyanawar mace isma'uha nafsa jiyar wanta kanta ta ziyar da kanta in akwai wani abu kar ya san sura da take karanta ko da mijinta ne kuma in a cikin sallah ne ita babu haƙƙin bayyana karatu a kanta yace ka alat sirri kamar mafi ɗaukakar asirtawa a wajen namiji kasa akwai asiru akwai a'alasiru akwai aljaharu akwai adadar jahar kowane hawa biyu mafi ɗaukakan sirri ka dinga jin mutum yana magana amma ba ka fahimtar me yake faɗa saboda ƙasa-ƙasa da yadda muryarsa shi ne a'alar sirri ana magana amma ba ka jin me ake faɗa kuma kana gurin saboda tsabar ƙasa-ƙasa da murya to haka ake son karatun mace za ta ji yadda kunnanta amma in akwai wani abun ba zai jin me take faɗa ba wa kullu takbiratin dukkan wata kabbara a cikin sallah in banda kabbara harama sunna ce wa sami Allahu liman hamidahu da fadin sami Allahu liman hamidahu faqad eh lil imami galiman bi imami galiman wa fazin da mai sallah shi kadai hala rafi amma a halin dagowarsa daga ruku'u ka dago daga ruku kafin ka gama miƙewa za ka faɗi sami Allahu liman hamidahu in kai liman ne ko kai kaɗai kake sallah bayan ka daga ka daidaita in kai kaɗai ne sannan ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd amma sami Allahu liman hamidahu hal raf'ihi halin dagowarsa ne kafin ya gama miƙewa wa tashahhudun da yin tahiyya wa julutun da zama lahu domin tahiyyan tahiyya da zamanta duka sunnoni ne wa salatu ala nabi da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba'da tashahhudul akiri bayan tahiyya ta karshe wanda daga ita sai sallama to kafin sallamar kai wa manzo Allah salati ibrahimiyya sunna ne wa sujudu da yin sujjada ala sadril qadamaini abu sa kirazon manyan yan yatsun kafa guda biyu waɗannan wannan shine alqadam kafar gaba daya ba ya sai mata alqadam ba to ina ne kirjinta nan shi ne kirjin kafa to in kai sujjada ka yi haka kar ka yi haka kar ka yi haka a sujjada kirjin kafin kamarka ya zama ka kafa shi a ƙasa shi ne a sujudu ala sadirin ƙadamai sujjada a bisa kirjin kafafuwa guda biyu shi na mutu ba nan ne kirji ba to kafa nan ne kirjin to da ƴan yatsun da nan ka kafa su a ƙasa haka lokacin da kai sujjada sunna ne a sallah wal kaffaini da kuma sujjada akan tafuffuka na'am to wa rukbatayni da gwiwoyi guda biyu sujjada ba wai goshi kadai ya taba ƙasa shine sujjada ba kirjin kafa da gwiwoyi guda biyu ka ajiye su a ƙasa lokacin da kai sujjada wal kaffaini da tafuffuka guda biyu ورد wannan duka sunna ne a sujjada ورد المقتدي السلام على امامه da juyowar mai koyi da liman ya juyo da assalama sallama ala imamihi ga limaminsa bayan kayi sallama ka tabbata ko assalamu alaikum wa rahmatullah to ka juyo sai ka fuska ka limamin ka kai masa sallama in kai mamuni shi ma sunna ne wa ala man ala yasarihi da kuma juyar da sallama ga wanda yake gefen hagunsa in sharakahu idan wanda yake jefa hagun nan ya yi tarayya da shi fi raka'atin a cikin raka'a ɗaya kaga da abin nufi wanda yake jefan hagun naka ya samu ko da raka'a ɗaya cikakkiya a nan wa a jiza'ati salamun alaikum wa alaikum salam a cikin sallamar rabbi banda sallamar farko taslimatu tahlili wannan dole ka sa alifun da lamun assalamu alaikum amma a wanda zaka yi liman raddi da wanda zaka yi wa na gefen hagunka raddi to salamun alaikum ajza'a yana isarwa fiye a cikin wannan sallamar ta biyu ko ta uku wa alaikum salamu da fadin alaikum salam shi ba yana gefen hagunka ba sallamarsa ta damar aikar yayiwa ya ce assalamu alaikum kai ya kalla to yana da haƙƙi ka maida masa sallama in kai wa taka ta dama kai ma wanda yake gefen damar kana da haƙƙi ya maka sallama to in kai taka ta wajibi limamin ka da farko yana da haƙƙi ka juyar masa na gefen hagun nan da ya maka sallama shi ma yana da haƙƙi ka juyar masa to a lokacin juyar wannan za ka iya yi kamar yadda ake sallama a wajen sallah ai dama a wajen sallah ne tun da kai ta farko ita ce taslimatu tahlili ai ta halatta maka yin mu'amala da yin zance da komai to ya halatta ka ce salamun alaikum ko ka ce wa alaikum salam in ce maka assalamu alaikum ba za ka ce wa alaikum salam ba a wajen sallah to shi ma a sallar ka ce maka yi assalamu alaikum da alif da lamu to ya halatta ka ce masa wa alaikum salamu ko ka ce salamun alaikum wa jaharun da kuma bayyana wa bi taslimati tahlil da sallaman nan ta walwalewa daga sallah faqad kadai sallaman farko ita ce aka sunnanta bayyana sauran ta biyu da ta ko baka bayyana ba ba komai wa insatu muqtadin to ai mun zo karshe baka ga baka ga wani riba ba yawa ai sauran kalaji kai su tsira ɗaya ba ko kwa ko kwa barci su tsira ɗaya wa in satu muqtadin da yin sauraron mai koyi da liman fil jahri a cikin lokacin da liman yake bayyana karatu insatu daga ansitu ko ansata wa man ansata li mutahaddis ko to insatu ya zama ismul masdar kenan sauraro wato lokacin da liman yake karatu a bayyane kai ma mu ka saurare shi karka karanta komai yana da cikin sunnonin sallah wa in lam yasma ko da ma mu baya jiyowa karatun liman babu la su fika masallaci ya cika ko kana haraba ma liman yana can ciki baka jiyowa karatun to ko baka ji kai shiru karka karanta komai in dai raka'ar ta bayyana ce wannan sunna ne au sakata al-imamu ko kuma limamin yayi shiru sa sa wata mazhaba akwai mazhaba da ta wajibta wa ma mu karatun fatiha suka ce ba bambanci tsakanin liman da mamu kowa sai ya karanta amma gurbin karatun mamu a fatiha in liman yana karatu a bayyane shine lokacin da yake wala dalil an so yayi shiru ya saurara wa mamunsa su karanta fatiha eh sai ya jira su amma kuma su za karanta su ne a asirci liman ne yake da hakkin bayyana akwai kuma maza ba ta ce a'a yana karanta kansa kuma kana karanta kansa eh ko lafi lafi ne kowa kowa wajibi ne a kansa to nan malami ya doce maka wancan mazhabobin guda biyu kauli na farko yace maka wa illan da sama ko da baya jiyo karatun wanda suka ce za ka karanta tare to kai za ka yi shiru ka ji ba za ka karanta lokacin da ke karantawa kuma ko da ba ka jiyowa kai ba za ka karanta ba kwata-kwata da kuma yace au sakatal imamu wanda suka ce a'a sai liman ya gama karantawa ya yi shiru kafin ya fara karatun sura a nan za ka karanta fatiha ta ka ta wajibi to nan yace ko da liman ya yi shiru din kai an karanta maka ka karanta fatiha a wannan tsakani kawai ka saurare shi in fatu kawai ake nema wannan a malikiya ke wa za'idu da mai daɗuwa ala tsumani na abu nutsuwa ta wajibi bayan nutsuwa ta farko da aka ce wasu mani na fardun to ka ƙara nutsuwa akan nutsuwa shi kuma sunna ne a sallah to alhamdulillah sai wa bijira ba ka je ban can ba? eh in yi sunu karfi karfa yawon to ina ne to ina ne gulun to kiyamuhu ta'ala wadatuwar Allah ta'ala bi nafsihi da zatinsa kiyamu a nan karka yi ɗauka tsayuwa irin ta makaluki wadata ake nufi aka ce ko a hausa akwai majaji da ake cewa ai wani a tsaye ce ana nufin mutum ne mai kokari mai dagewa ba wai ana nufin duka da gani za ka shi a tsaye ba ko ko a ce ai wani tsaye ne ko ko a ce wani yayi tsayin daka wannan duka kinaya ce ta mai kokari ne to a nan abin da ake nufi da kiyamu mu ta'ala bi nafsihi ai la ya taju Allah baya buƙatuwa ila mahallin zuwa ga wani gurin zama kasfati kamar siffofi da kuma ba su da buƙata wadata kenan wala ne mukassafin ba wani abin keɓancewa mukassisu da yake keɓanta Allah ya biru zuji da samuwa a ce ai an keɓance sai a lokaci kaza ne ake samun Allah a lokaci kaza ba a samun sa Allah ya fi ƙarfin wannan. Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce, Ya ayyuhan nasu ya ku mutane, an tumul fuqara'u illa dukkan ku fa mabukata ne a wajen Allah. Wallahu shi Allah huwal gani shine mawadaci da baya da bukatar komai a wajen kowa. Alhamidu kuma abun godiya suratu Fajr aya ta goma sha biyar. Sifa ta shida daga cikin asirin alwahadaniyatu kaɗaituwa. fi zati cikin zatinsa shi kaɗai ne ba da jinsa wa sifati sifofinsa shi kaɗai yake da su ba wanda yake da irin nasa wa af'ali da ayyukansa shi kaɗai yake yi babu mataimaki ko waziri ko mai yin musharaka cikin aikin Allah qala ta'ala qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce law kana fihi ma alihatun illa Allah law da dai alihatun wani abun bauta illa Allah wanda ba Allah ba kana da ya kasance fihi ma a cikin samai da kasai la fasadata da sun yi barna da sun yi yaki inda akwai na Allah wanda ba Allah ba to da Allah sama ya sako ya yaki Allah ƙasa ya rushe ƙasa ko kuma Allah ƙasan ya hau sama ya yaki Allah sama ya rushe sama duk ya haɗe da mulkinsa da ka taɓa jin wannan a tarihi to da yake Allah ɗaya ne haka ba zai faru ba shine Allah sama shine Allah ƙasa shine ubangijin halittun sama shine ubangijin halittun ƙasa fa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin al'arshi amma yasifuna gabalin abin da musulkai suke siffantawa cewa Allah yana da ɗa ko yana da abokin tarayya Allah ya ɗaukaka gabalin wannan suratul anbiya aya ta 133 wata aya kuma ce wa ilahukum ilahun wahid yana magana wahdaniyya kadaituwar Allah wa ilahukum ubangijinku ilahun ubangiji na wahidu makaici la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya sai shi arrahmanu shine mai jin kai a duniya arrahimu mai jin kan mu'mini a lahira suratul baqara ta 163 alhamdulillah sai mai na'u alai duba ne ruwa wala ya kasu bai dawo ba ko? to ina ne shafi nawa to ina za mu tashi tamrinatun to jami'in na tamrini jarrabawa bayyin ma'ana kulli fi'ilin naqis ka bayyana ma'anar kowane fi'ili tauyayye wa ayyin ismahu ka ayyana mana sunansa wa khabarahu da labarinsa shi ma ya aji cikin abin da zai zo a cikin jumlolin nan guda shida a kazatul arabu al-ashjaru ko a kazatul ashjaru turiku al-ashjaru ganyayyaki a kazat ta haɗu turiku tana yin ganye bi ma'ana ta fara yin ganye to wanne ne fi'ili na ki shi ne a kaza aka sa ta wuce alifi ya zama aka zat to menene sunan shi ne al'ashijaru menene labarin shi ne turiku a shakka saifu an yanka biya a saifu lokacin zafi lokacin bazara aushaka ya kusata an yanka biya ya kare kaga duka wannan fi'lul muqariba ne ya kusa karewa zafi ya kusa karewa asarraqau an yaduma arraqau yalwa asa ya kusata an yaduma ya dawwama wannan kuma abun raja'i yana kaunar wannan yalwa da Allah ya kawo an yaduma ya dawwama تكاد الهرب تضوء أوزارها الهرب يأتي تكاد تاكو ساتا تضوء أوزارها تأجي مكامنتا an kusa daina yaki kenan an kusa sulhunta wannan ma na muqaraba ne ikilau da qatil humma an tufariq al marid al humma zazzabi mashashara ikilau da qatil ta kusa an su fari kalmari da ta rabu da marar lafiya. Da fiƙal gilmanu ya ta nafa suna sisi baha, algilmanu yara ƙanana, da fiƙa sun haɗu ya ta nafa suna suna gasa, sisi baha cikin linƙaya, suna linƙaya alwasi baha mai sinu, kullum fi falakin yasbahuna sinu ne ai ba sadun bane, in kasa sadi aka ce a sabaha sakin fuska. الصباحة والبشاشة والفرح والسرور duka wannan yana nuna a saba sakin fuska na wayewan gari amma sinu ne yana nuna linkaya ne alhamdulillah sai ne riyadu salihu shafi ko hadisi na nawa riyadu salihin hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da cikin da shida ina za a tashi wa anwa wa an su haifi rumi kenan daga cikin muhajirai talakawan sahabbai a madina wa an suhaibin radiyallahu anhu har wasu daga sayyidina suhaibu rumi radiyallahu anhu ya laka tabbata gare shi anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce idza dakhala ahlul jannati aljannata dan yan aljanna suka shiga aljanna ya ƙulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah maɗaukacin sarki yana cewa, turidu na shay'an uzidukum ko azidukum. So, so ani. Turidu na shay'an kuna son wani abu, azidukum in ƙara muku. Bayan ya wasu nemo mu aljannan fa, kowa yana jin daɗinsa. Sai Allah ya ce, kuna son wani abu in ƙara muku. فيقول رسول الله لنا في عالم تبيض وجوهنا يا الله شن بك فلن تفكر كل با عالم تدخلنا الجنة شن بك تقدموا الجنة با وتنجنا من النار بك تسير دمو daga wuta ba akwai wani abu kuma bayan wannan fa ya kashe bani hijaba sai Allah ya yaye shamaki ka gane ai Allah zai yaye shamakin da ya hana su ganinsa, magana suke ji dama ba sa ganinsa a cikin aljanna. Idan ya yaye wannan hijabi, amma utu shay'an idan suka ga zatin Allah, to sai su ga ba a taɓa ba su wani abu ba a habba mafi soyuwa ilaihim gare su. Minan nazari ila ya fiye da ganin Ubangiji. Sai sun mata da jin ni'imar da suke ciki, saboda ni'imar ganin Allah. ka gane ai wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira rawahu muslimun qala allah ta'ala allah ta'ala ya faɗa innal ladina amanu haqiqa wadanda suka bada gaskiya wa amilu salihati suka kyautata ayyuka suka aikata kyawawan ayyuka yahdihim rabbuhum ubangijin su yana shiryar da su bi imanihim a dalilin imanu tajri min tahtihim al-anharu kolamu tana gudana ta karkashin gidajen su na aljanna fi jannatin na'im a cikin aljannan nan ta ni'ima da'awahum addu'a su fiha a cikin aljanna subhanaka allahumma tsarshiya tabbata gare ka ya ubangiji wa tahiyyatuhum gaisuwa su fiha a cikin aljanna salamun shine aminci duk wanda ya haɗu da dan wasa kawai salamun salamu la yasmauna fiha lagawan wala ta'sima illa qilan salaman salama shi da gaiso su a cikin aljanna wa ashiru da awahum karshen addu'arsu an cewa alhamdulillahi rabbil alamin bayan ni'ima ta cika sun ga zatin Allah sun ji daɗi sai ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi hadana li hadha sai su ƙara wata godiyar godiya ta tabbata ga Allah allazi hadana li hadha wanda ya shiryar da mu ga wannan ni'ima har muka same ta wa ma kunna linahtadiya mu ba mu kasance muna iya shiriwa da kanmu ba laula an halala Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba Allahumma salli ala Muhammadin Allah ka dace tsira ga Annabi Muhammad abdika bawanka wa rasulika manzonka annabi ummi annabi ba uwatan al'ummi wanda baya karatu a wajen kowa baya kuma rubutu kar ka ce bai iya karatu ba bai iya rubutu wannan sura adabi ka ce bai iya karatu da rubutu ba a wannan akwai sura adabi baya karatu a wajen wani malami kuma baya rubuta kuma ba wai don da iya ba Allah ne ya hana shi yake wala ta kuddu hudi ya milika shi yasa baya rubutawa kar ka ce bai iya ba ka ce baya yi kawai eh shi wannan sura na al'ummi in a wajen wani ne wanda ba manzon Allah ba na ƙasa ce kuma zagi ne ka ce wa mutum bakin jahili bai iya rubutu da karatu huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula ba haka Allah ya ga wa mutum maka ba shi ne ya aiko manzo fil ummiyin a cikin jahilan da ba su iya rubutu da karatu su ne mushrikan maka amma saboda mujiza Allah ya tada manzo a cikin to amma shi ana ce masa al'ummi amma daraja ce mutum ne da bai taɓa yin karatu a gaban wani malami ba ba a taɓa zuwa an koya masa wani rubutu ba kuma ya zo da karatun da ya wuce na wanda suka koyi karatun suke koyarwa ya wuce na malaman da ɗaliban kaga wannan aiki mujiza ce a wajen rashin karatu da rubutun ya zo da alkur'ani babbar mu'jiza ce wanda kai kanka ka san wannan abin annabta ne ba wasu ya kirkire su ba dan ma dai su suna ƙarya ce inna ma yu'allimuhu bashar wai wani dan adam ne basharu ne ya koya masa wannan alkur'ani bayan ba sun bi kowa sanin ko dogon bulaguro bai taɓa ballaka na ya je tilani ko ya nade bandasa ya ce ya tafi karatu a nan aka aike shi sun san iyayensa da kakanninsa sun san rayuwarsa ba san ganinsa a wajen kowa yana karatu amma saboda kin Allah suka ce inna ma yu'allimuhu bashar sai Allah ya ce lisanu ladhi yuriduna ilayhi a'jamiyyu wa hadha lisanu arabiyyun mubin harshen da suke ilhadi gare shi wai suna cewa wani akwai wani makeri a garin Makka ba na sare ne masanin at-taura idan maza Allah ya gaji da zama a cikin mutane yana neman abokin hira sai je wajen wannan makeri da na sare ya zauna a wajen suna hira ka gane ai yana masa tambayoyi game da littafin da na lijina to shine basarun din shine suka ce to wannan abin da ya zo da shi hirar nan da yake zuwa wajen makerin nan ba na sare wataƙila a tare ku to duka duka yau dai wanke zuwa wajen shi ne Allah yake sauka ai halittar da suke danganta shi da shi a jami ne wancan ba ba na sare ba linjilar ba na saran ci bace ai ba na ci bace lisanin da zai zura ilahi a ajami wa haza wannan ko abin da Muhammadu yake faɗa lisanun arabi ne alaka wasu harkar da wani kaga Allah ya kore wancan wancan faɗi na su shi ma'anar al'ummi wanda baya rubuta komai kuma baya karanta komai kuma gashi ya zo da alqur'ani wa ala ali muhammadin Allah ya daɗe tsira da ala annabi muhammad wa azwajihi da matayensa wa zurriyatihi da ƴaƴayensa da jikoki kama sallaita kamar da kai tsira ala ibrahim ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da jama'ar annabi ibrahim wa barik Allah kai albarka ala muhammadin ga annabi muhammad annabi annabi al'ummi ga uwa sani wa ala ali muhammad Allah ka da tsira ga iyalan gidan annabi muhammad wa azwajihi da matayensa wa zurriyatihi da zurriyarsa kama barakta kamar da kai albarka ala ibrahim ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim kamar da kai albarka ga iyalan annabi ibrahim fil alamin a cikin talikai innaka cewa kai ya Allah hamidun abun godiya ne majidun mai girma قال المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف مولف للتاف رياض الصالحين امام النووي رحمه الله تعالى الله تعالى يتدق انسى قال ياتي فرمت منه يوم الاثنين لا قم ان للتاف رياض الصالحين لا للاثنين رابع رابع شهر رمضان تو نازل شهر ايه duka a naku akwai ashara? to raju ashara goma sha hudu ga watan ramadana sanatar shekara ta saba'in wa suka mi'a shekara ta ɗari shida da saba'in bayan hijira ɗari shida fa da saba'in yanzu muna dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu mako kaga shekarunsa da yawa kusan ɗari takwas ba a lalle babu kaɗan na gama shi dimash a birnin damascus na syria sham kenan to alhamdulillah shi ke na ƙasar littafin yau da gobe yau lalle ba a jikin raju ne da amana haba kala biyar kai biyu ko ko da jaza nawa ka ba kalan ta a da kalan sun mutu za liskon din burabura ko na mal tun burabura yana to ga jin mai wala mal ya ko sai lokacin ka kun haka ne ba kai na za ka to sai muktarul hadisi na bawo daidai ne ina za ka ka zo ka zauna sai ne na za mu tashi muktarul ahadisu na bawiya littafin baba na malam karuni Allah ya ji kare wa ba ka da labari bayan azumi zuwa da da ne karatu da kai na ku sai ba ka da labari ya da su ni bayan layyana ko kaɗan ko dai kafin layyana ko ko kafin layyana eh eh haka ne bayan azumi shafi na nawa ne shafi na sittin da shida to ina za mu tashi hadisi na ashirin da biyu shafi na sittin da shida to kiyar ummati ulama'uha zaɓaɓɓun al'umma ta su ne malamanta zaɓaɓɓu wato mafi alheri mafi kirki na al'umma ta ulama'uha malaman al'umma wa kiyar ulama'iya sannan zaɓaɓɓun malamanta ruhama'uha masu tausayinta kasa akwai mugayen malamai wanda ba su da tausayi to a cikin malaman ma da Allah ya zaɓo ne wanda suka fi alheri su ne masu tausayi ala na'am wa inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah ta'ala la yaghfiru lil alim arba'ina zamba yana gafarta wa malami zunubi arba'in qabla an yaghfira lil jahili zamban wahidan kafin ya gafarta wa jahili zunubi kwaya daya saboda falalar ilimi sai an kaga malami yana abu kai ta kanka yawwa ya bi ka sanin hanyoyin da zai bi ya tuba wa illa al'alimar rahima hakika shi malami mai tausayi ya zibu yau malkiyama yana zuwa ranar alkiyama wa inna nurahu haskensa kad a ba a ya kyalkyala yamshi fi yana tafiya cikin haskensa hasken kuma ma bai da wal magribi iya fadin abin da yake tsakanin mahudan rana da mafaɗata kamar faɗin duniya nan ke iya haskensa shi malami mai tausayi guda ɗaya kamar yudi'ul kaukabu durri yana tafiya kamar yadda tauraro a durri mai yawan haske yudi'u yake kyalkyali rawahu al-qudai an ibn umar kiyarukum zababbu ku a wajen Allah man zakkarakum billahi ru'yatuhu wanda ru'yatuhu ganinsa zakkarakum billahi yana tunatar da ku ga Allah daga ka gan shi kawai za ka tuna Allah saboda halayensa da ɗabi'o'insa wa za da fi ilmikun mantiku wanda mantiku kulitinsa za da fi ilmikun yana ƙarawa cikin ilimin malami kenan duk sanda yana magana ta hikima ilimin ku yana ƙaruwa wa ragaba kun fil akhirati amaluhu kuma wanda amaluhu aiki sa ragaba kuma yana kuɗaitar da ku fil akhirati cikin samun lahira rawu na kimu Ali ibn Umar khairun nasi mafifitan mutane da aka yi a duniya gaba daya karni shine zamani na da na rayu a cikin inji manzo Allah thumma alladhina yalunahu sannan waɗanda suka biyo bayan su ne tabi'ai thumma alladhina yalunahu sannan waɗanda suka biyo bayan su ne tabi'u tabi'ina thumma yajiu aqwaman sannan bayan karni uku nan wasu mutane za su zo tasdiqu yadatu adihim yaminahu shaidar kowane ɗayansu tana riga rantsuwarsa wa yaminuhu rantsuwarsa tana riga shahadatahu shaidarsa alama sai ta rashin gaskiya kuna zance da shi baka nemi rantsuwa ba zai rantsu saboda ya riƙe rantsuwar a matsayin garkuwa kuma ko da ƙarya yake wa yaminuhu shahadatahu rantsuwar tana riga shaida shaida tana riga rantsuwa baka nemi ya kawo shaida ba gulum da ake neman rantsuwa ba shaida ba shi kuma yake shaida zai kawo saboda bacin wannan zamani an yi shi kuma wannan zamani ya wuce karni na hudu bayan wafatin manzon Allah bayan tabi'u tabi'ina sun kare rawahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaice shi kiyarukum zababbunku a hasinukum akalakam mafi kyautatawan ku dabi'o'i wanda suka bi ku kyawawan dabi'o'i su ne zaɓaɓɓunku a wajen Allah rawahu bukhari wa muslim khairun nasi mafificin mutane a hasanuhum khuluqan mafi kyautatawansa ga ɗabi'o'i rawahu tabarani an ibn umara khairun nasi mafi alherin mutane man ala umruhu wanda rayuwarsa ta yi tsawo wa hasuna amalu aikin sa ya kyautata ya yi tsawon kwana kuma ya yi aiki mai kyau wa sharrun nasi mafi sharrin mutane man ɗala umru wanda rayuwarsa ta yi tsawo wa sa'a amalu amma aikinsa ya yi muni gashi Allah ya ba shi tsawon kwana amma kuma ya ƙarar da su cikin saɓan Allah wannan shi da sharrun nasi rawahu Ahmad Ahmad ibn Hanbal an Abi Bakarata khairu ummati mafificin al'ummata allazina idza asa'u sunu da in suka munana istaghfaru suna neman gafara wa idza ahsanu idan suka kyautata istabsharu suna yin farin ciki in suka yi aiki da kyau suna murna sun aikata aikin lada wa idza safaru idan suka yi bulaguro kasaru suna gajarta sallah su yi kasaru wa afdaru kuma suna ajiye azumi in wata ramadana ne su ci abincin su daga baya sa rama suna karɓar rangwamen da Allah ya musu rawahu tabarani an jabiri alhamdulillah masha Allah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أدرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره واقتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله